أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan'uwa musulmi a yau muna bakwai ga watan Ramadan, hijira ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1438, wanda ya daidai da biyu ga watan shida ne ko? watan shida miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a jiya mun tsaya aya ta saba'in da biyar za mu tashi aya ta saba'in da biyar zuwa aya ta saba'in da shidda muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoranmu a cikin wannan karatu da za mu gabatar bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الله سبحانه وتعالى yace allazina amanu mutanen da suke da imani wannan allazina ta shafi duk mutumin da yake da imani tun daga zamanin annabi adam alaihi salam har mutum na ƙarshe wanda zai yi imani shine allazina kaga uslubul ijaz ne da Allah ya ce da wani da wani da wani da wani kaga sunayen su suna da yawa ko baka ba sai ce allazina ta shafi kowa da kowa dan haka ba a damu da kasancewar ka ba ƙasa kaza zamani kaza wuri kaza al'umma kaza a'a allazina amanu sune waɗanda suka sinfanta da imani Allah ce duk inda suke duk lokacin da aka same su yuqatiluna fi sabilillah suna yin jihadi ne don ɗaukakar da kalimar Allah subhanahu wa ta'ala. Musulmi, in dai cikakken musulmi ne yana da imani bai buƙatar komai sai addinin Allah ya ci gaba. Bai buƙatar wata buƙata ta duniya domin neman wata buƙata ta duniya game da aikin addini wannan munafunci ne, riya ne kuma ba a samun lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. An gane wannan da ke ko? Allah ya tsare mu. Wallazina kafaru waɗanda suka kafirta ko a wani lokaci suke a yanzu ko zamanin da ya gabata ko ko har zuwa ma tashin alkiyama duk Allah ya san su Allah ya san su yana iya zana sunayen su amma mi babu lokacin da za a cewa da wane dan wane da wane dan wane da wane dan wane a'a wallazina kafaru waɗanda suka kafirta don babu ruwan Allah da sunan mutum musulunci abin da yake bukata aiki ba sai ka faɗi wane ya aikata kaza ba a'a aiki kaza haramun ne duk wanda yake aikata shi abin da yake ji cikin ransa shi ya so ina fata an fahimce ni yuqatiluna suna yaki fi sabili taghut a cikin hanyar taghut duk abinda ba neman yarda Allah bane ina fata an fahimce ni duk yakin da kafirai suke yi don mi suke shi don su tabbatar da kafirci don zalunci suke yin shi ina fata an fahimta mu koma yakin duniya na farko da aka yi meye musabbabin shi shine dalilin shi zalunci wata al'umma ta zalunci wata al'umma menene musabbabin yakin duniya na biyu wanda Hitler ya hiddo Adolf Hitler ko Hitler yadda wadansu suke faɗa da turanci menene dalilin shi kawai yace kasar Almaniya ba ta da fadin da ya kamata ya kamata a fadada ta to haka kawai dan kasar ku tana son a fadada ta sai ka je ka kama kasashen mutane ka mamaye turai sai da aka yi yaki na duniya wanda ake cewa yakin duniya na biyu har mutane suna cewa ai an kai yakin duniya na uku an ce ba a sake yakin duniya tashin kiyama za a yi waye ga maka a ina na Allah ya ce ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an yakin duniya na uku shike na duniya tashi da sai a ina an ka samu wannan babu dan haka suna yin yaƙi ne don ɗaukakar da kalimar shaiɗan don saboda buƙatocinsu su turawa suna yi na don su yaɗa addininsu saboda suna son mu zamanto kristoci ko mu ko mu kafirce ma Allah subhanahu wataala sannan suna yi ne don saboda su yada wato tattalin arzikin su ga duniya lokacin da prime minister Belgic za a tura missionaire waɗanda ake ma yan mission da za su zo Africa lokacin da za a yi mulkin mallaka yace to kakkumanta bayan kun zo kun nuna musu su shiga addinin kiristanci kuma kakkumanta da tattalin arzikin mu don haka ku kula ku ce musu wannan giya wanda suke sha ta su ta Afirka burkutu ko ba burkutu ake ce mata ba ku ce Yesu almasihu bai yarda da ita ba amma in zaka sha giya wanda ta fito daga turai ya halatta haka ya faɗa kuma cina nan sama internet kai ka ta sabuwa giyar da an kai Afirka haram giyar da aka tatso daga turai aka kawo halal yuqatiluna fi sabili taghut dan a mamaye kasashen duniya dan a nuna ma mutane ba su isa ba shi yasa Hitler ma da zai fara yaki kafin ma a fara yaki sai da tsara duniya kashi 63 yace mutane na duniya suna da mataki 63 haka ne kasa duniya waɗanda suka fi kowa daraja a duniya su ne da shi da kabila ta yi yace su ne na farko sannan aka zo na biyu na uku na hudu na biyar to na 60 sai an ka kawo ga abin nan ga babbakun mutane a'a na 61 larabawa na sittin da a'a na sittin larabawa na sittin da ɗai babbakun mutane na sittin da biyu karnai na sittin da uku yahudawa su yahudawa suna da sittin da uku duk da wai karnai sun fi matsayi a waje itirar da yahudawa ina fata kun fahimta to kaga yakin da aka yi dan an kai shi dan zalunci fi sabilit taqutu dan yaka mummunar aqida a bayan kasa dan haka dai Allah subhanahu wataala ya tsare mu malamai suka ce nan da Allah ce yuqatiluna fi'ili ne mudari yana nufin abin yana afkuwa yau da gobe da Allah ce allazina amanu bai ce qatalu fi sabilillahi ba bai ce allazina kafaru qatalu fi sabilit taghut ba don mi saboda yaki tsakanin gaskiya da ƙarya sunna ce ta Allah subhanahu wataala ba abu ne wanda zai karewa ba tun daga ƴaƴan annabi Adam guda biyu da suka fara har tashin duniya za a yi yaki tsakanin gaskiya da ƙarya domin da za a bar gaskiya ta yi rinjaye mutane da suka yi saura masu imani ne to sai a yi tashin duniya da za a bar kafirai ne da sai a yi tashin duniya domin an samu kuma su magana ta kare amma a'a sunnatullahi jariya wata rana gaskiya ta samu rinjaye ta hanyar makamai wata rana ƙarya ta samu rinjaye ta hanyar makamai an gane ni walau la daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard walakin Allah dhu fadlin 'ala al-'alamin وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون سألت فقاتلوا أولياء الشيطان كياكي وليا شيطان شيسا شيخ الإسلام ابن تيمية إلى التافي يتي أي بنبنتي التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان sai an bambanta waliyai na Allah da waliyai na shaitan domin akwai waliyan shaitan dan ga suna Allah ya kira su awliya ash-shaytan akwai kuma awliya Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun dan haka akwai waliyan shaitan akwai waliyai na Allah wadansu mutane babu karatu ba bu san addini ba amma suna son su ci da gumin mutane sai su yi iddi'a'in waliyantaka alhali waliyi na gari waliyi na gaskiya bai bayyana kanshi ina fata an fahimce ni maryam waliya ce Allah ya bata karama ko ba haka ba annabin Allah ya ga abinda Allah ya bata na karama sai da mamaki kullama dakhala alaiha zakariya almihrab wajada indaha rizqa qala ya maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah kaga bata zo ta ce a'a ni waliya ce ku zo ku ga abinda a gare ni ina da kaza ina da kaza ba da haka kaga waɗansu na iddiyayin waliyantaka ba su da ita waɗansu kuma masu sihiri ne in ka ce kai boka ne za a kafirtar da kai amma in ka yi iddiyayin waliyantaka ka zo da abinda sai waɗanda Allah ya baka rama suke zuwa da shi sai waɗansu mutane ka ruɗe su su yi imani da kai shi waliyi ana gane shi ta hanyar yi ma Allah biyayya Maryam saboda tana yi ma yawan tana yawan biyayya ga ubangijinta tana yawan ibada tana yawaita ibada shi yasa Allah subhanahu wata'ala ba ta wannan karama don haka faqatilu awliya ash-shaytan kaji Allah ya ce akwai waliyan shaytan ko yaki waliyan shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa domin kaidin shaytan abu ne wanda ya kasance yana da rauni wannan malamai suka ce a'a ba wai don saboda shaidan ba bai iya halakar da dan adam a'a nan ana son a nuna ma in ka dogara ga Allah in ka dogara ga Allah ka yi yaki don ɗaukar da kalimar Allah to shaidan wato sharrin sa mai rauni ne amma in ba haka ba to wato kaidin shaitan abu ne wanda yake yana iya halakar da dan adam don muna dibin da yawan mutane ba su yi imani ba ko ba kadan bane wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin thumma la'atiyannahum min bayni min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin ya zai a ce kaidin shaitan bai da a'a kaidin sa bai da girma idan ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala dan ya faɗa ma Allah subhanahu wataala yace la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin ya san da cewa akwai bayin Allah na gari waɗanda ba zai iya yin komi da su ba ina fatan ku fahimce ni to da wannan aya waɗansu sai su yi istinbati sai su ce a to ai sharrin mata ya fi sharrin shaitan ko ba haka ba tunda an ce inna kai da kunna azim kaidin ku yana da girma ina fatan fahimce ni a kaidin shaitan yana gaban kaidin mata ina fata kun fahimce ni domin mi domin babu wani mutum wanda zai saba ma Allah face shedan ne zai zama towa masdar na asalin shiga shi saba Allah subhanahu wataala ba ina fata kuna fahimta ta to in ya zama to shi ga umurta su su aikata wane ne babba sannan kuma mu sakan maka wannan magana ba maganar Allah ba ce an gane ni maganar mijin wato mai gidan Annabi Yusuf ce an ina fata amince ne maganar sarki ce al-aziz domin da Allah subhanahu wataala ce wasabaqa al-baba وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو أذاب عليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم kaga ga magana ce ba ta annabi Yusuf ba ta annabi Yusuf ba maganar ubangiji ba ce a'a shi ne ce inna kai da kunna azim to kaga shi kuna Allah ce inna kai da shaytani kana da'ifa nan da'ifan ne in ka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala amma in baka koma amal Allah ba to lalle kaidin shaytan shine mafi girma ina fatan kuna fahimta ta da kyau da haka cewa kaidin mata wadansu ma sun kafa hujja da wata aya cewa Allah ya ce asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara wato lokacin da aka samu matsala gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ni matsaloli suna faruwa a gidan kowa babu mutumin da zai cewa gidan shi babu matsala babu mutumin da zai cewa a rayuwar shi babu matsala babu shi Allah bai yi mutumin da bai da matsala ba kowa ka gani shi da tashi matsala shi yasa in ka zo ka kawo taka ga matsala wajen mai kuɗi bari kallon dukiyar da gare ka kalli shi ko matsalolin da suke dauke da su wani lokaci tana yiwa shi kanshi yana da matsalolin da su fi karfin naka yana yiwa kayan da aka kawo bashin da ake biya sai kayan ba su biya ba su biyan waɗannan ababen ko ba haka ba amma sai mu ta ganin laifin mutane a'a ya kamata a tabbatar da abu a san ayi bincike a san hakikanin yadda al'amari yake waɗansu sun ɗauko kaya ne su sayar su samu abin da sun ka samu kai ko kana dibin kamar kayan nasu ne tana yi ba nasu bane ko ba haka ba sai Allah ya ce mu matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Aisha da Hafsa in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir kaga Allah zai majibincin al'amari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu da jibrilu wa salihul mu'minin da wato mu'minai wal malaikatu ba'da dhalika zahir ko ba haka ba kuma mala'iku za su taimake shi akan mace biyu to amma in muka duba aishi shi dan gaba ɗaya ne da su waɗannan da waɗanda ba su ba duk inda kaga an tunzura mutum ya aikata aiki wanda bai da kyau wane ne asalin shi shedan da haka dai a takaice sharrin shedan yana gaban sharrin kowa shi yasa ko ranar tashin alkiyama sai yayi magana yace wa ma kana liya alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li ina fata an fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu sai Allah ya ce alam tara ila alladhina qila lahum
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا imamun nisa'i ya fitar da wani asar wato cewa abdurrahman dan auf ya zo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mi ya same mu lokacin da muke muna mushrikai muna da ƙarfi amma kuma yanzu muna da imani sai dai mun mun zaman toragwaye ba mu da damar da za mu yi yaƙi sai wannan aya ta sabka waɗansu malamai suka ce a'a wannan aya ta sabka ne akan yahudawa waɗansu malamai suka ce a'a kama alhassan ibn al-basri yake cewa ta sabka ne a cikin muminai amma fahiya wato tana bayyana ma tubi'a alaihi al-bashar abinda addabi an mutane min al-mukhalafa na min al-makhafa na tsoro dan adam yana tsoron mutuwa la ala al-mukhalafa ba dan su saba ma Allah subhanahu wata'ala ba da haka an samu sabani dalilin da yasa muke ka irin waɗannan asar duk in ka ji an ce aya ta sabka akan sahabbai cikin littattafan sunna to ka yi ƙoƙari ka bi diddigi ka gano menene mafita domin nan ne kafafen da 'yan shi'a suke samu don su yi suka zuwa ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗansu malamai suka ta cewa ta safka kan sahabbai waɗansu suka ce kan yahudawa waɗansu kuma suka ce a'a ta safka ne kan munafikai amma bari mu bi maganganun malamai mu ɗogo daga ciki mu gani ibnu kasir a asar na farko da ya kawo yake cewa ta sabka ne ga muminai yace kanal mu'minuna fi ibtida'il islam wato musulmai sun kasance farkon musulunci wa hum bi makka suna garin makka ma'murina bis salati waz zaka an umurce su da su yi sallah kuma su ba da zakka an gane wa illam takun zata ansiba ko da wannan zakkar bata kasance ba wato an yi mata nisabi shine zatun nusubi kenan annusub shine rabo an ce nasib wani kaza wani kaza wani kaza yace lakin ma'murina bi muwasat al-fuqara an umurce su da su taimaka ma wato talakawa minhum waɗanda suke daga cikin su wannan ra'ayi ne ɗaya daga cikin ra'ayukan malamai da suke ganin cewa zakka da sallah sun kasance tun a makka zakka amma wancan lokacin ba a faɗi adadi ba ga yadda za a yi daga baya ne aka tantance ta wa kanu ma'murina bis saf an umarce su da su kau da kai wal afu da yafewa anil mushrikina daga mushrikai was sabr su yi hankuri ila hilin har zuwa wani lokaci to dalili me yasa Allah subhanahu wataala ce a bari wa kanu yataharraquna sun kasance suna konuwa suna jin zafi suna yin fushi wa yawadduna suna burin law umiru bil qital da dai Allah ya umurce su ai fito na fito liyashtafu min a'da'ihim dan su wato waraka su samu waraka su huce daga makiyansu walam yakun walam yakun alhalu idzaka munasiban ibn kasir yace lokaci bai yi ba wannan lokacin bai dace ba na yaki li asbabin kasira saboda ababe da dama abubuwa da dama yace qillatu adadihim musulmi suna yan kadan ko ba haka ba bin nisbati ila kasrati aduwihim kenan بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم إن أنك ليون كثرة إن أنت مسلمين سوء دليلي أما إن أنك تادر جماعة سنة كي لاباري ba su kai labari ba shi yasa jihadi ba wai kawai da zuciya bane a ce wa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum mutum 20 su fito da cikin masallaci a ce Allahu akbar za mu jihadi ina za ku jihadi dole ana buƙatar sai an samu mi sai an samu adadi kuma wuri ya kasance ya dace na biyu ibnu kasir ya ce wa minha kaunuhum kanu fi baladihim suna garin su wa huwa baladun haram makka kuma gari ne wanda Allah ya hana yaki a cikin shi ko ba haka ba wa ashrabu biqa'il ard kuma shine mafi wato daraja daga cikin bagirrai ko guraren da bisa ga doron kasa falam yakun al-amru bil qital ibtida'an kenan ba za a umurce su da yaki ba ibtida'an a ce ku je ku fara yaki sai dai don kariya ina fata an fahimce ni yace fali hada don haka ga lam yu'maru bil jihad illa bil illa bil madina ba umurce su da jihadi ba sai lokacin da suke madina lamma sarat lahum lokacin da sun ka kasance darun suna da gari ko gida wa man'atun suna da damar da za su hana kansu karfi kenan wa ansar suna da wato mataimaka to kaga ashe ba yiwuwa kai tsaye a ce za a fara jihadi ba tsaya an kai tunanin makiya ba ba a tsaya a gaba shin lokacin ya dace wurin da ya kamata a yi yaki ko ko bai dace a yaki ba to lokacin da suka samu wannan karfi sai aka umurce su da yaki lokacin da aka umurce su da abin da sun kasance suna bukata yace jazi'a ba'dhum wasu daga cikin su sai suka ji tsoro wa khafu min muwajahatin nas sai suka ji tsoron fito na fito da mutane gaba da gaba fuska da fuska khaufan shadidan tsoro mai tsanani kaga wannan ibnu kasir ya ayyada waccan riwaya ta al-imam an-nisa'i cewa wannan aya ta sabka ne daga sahabbai amma idan muka diba cikin littafin qurtubi da ya kawo sai kawo dan ra'uka guda uku waɗansu sun ce ta sabka ne daga cikin muminai kamar al-imam al-hasan al-basri yace amma su sun zamanto tsoron da suke yi ma yaki tsoro ne na ɗabi'a ta ɗan adam yana cikin jin tsoron ya rasa rayuwarsa ba tsoro ba ne na ƙin son saba ko na son saba ma Allah subhanahu wataala don Allah ya ce kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun amma imamu mujahid tace wannan aya ta sabkari akan yahudawa don mi don su yahudawa su ne suka nemi a tayar musu da shugaba wanda za su yaki suka kiya ko ba haka ba alam tara ila almala'i min bani isra'ila min ba'di musa iz qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykum alqitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba alayhim alqitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin wadansu malamai suka ce a'a ta sabka ne akan munafikai to su ko munafikai da ma dabi'a su kenan shi munafiki yana iya zuwa yayi ƙarya yana iya zuwa yayi ƙarya yace ai muna fatan Allah shi kawo mu da lokacin da za a fita ai fito na fito munafiki zai ce ai muna fatan Allah subhanahu wataala a kawo mu da yaki mu je mu yaka amma ba gaskiya yake ba a cikin zuciyarsa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul qital ko suratul muhammad wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat sura wadan sura ganin munafikai ake nufi wadanda suke cewa su mu'minne ne suna cewa laula nuzilat sura me yasa ba a sabkar da ayoyi ba Allah ce fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha alqital ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazara almaghshi alayhi min almaut to kaga dai in mun dauki cewa mu'minai ne akwai matsala dole sai mun nuna cewa shin masu raunin imani daga cikin su ne ko ko dabi'a ce ta dan adam in kuma yahudawa ne dama ayat bakara ta yi bayani in kuma munafikai ne dama aya ta cikin suratul qital ko ta cikin suratul muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sura ta yi bayani imamul qurtubi da yazo sai ya kawo ce kai wa hadha ashbahu yace yake cewa da an ka ce al munafiquna ne yace wa hadha ashbahu bi siyaqil aya wannan shi yafi dacewa da siyakin aya wa ma'azallahi an yastura hada hada alqawlu min sahabiyyin karim yace wato ma'adallah tsari ya tabbata wato ga Allah kuma muna neman tsari ga Allah an yastura hada alqawlu min sahabiyyin karim sahabi mai girma mai daraja ya faɗi wannan magana yace ma Allah lima katabta alaina alqitar ya'lamu anna alajal mahduda ya san cewa ajalin dan adam an yanke shi wal arzaku maqsuma arziki an rarrabe shi bal kanu li awamirillahi mumtasirin sahabbai sun kasance suna wato zartar da abin da Allah ya umurce su da shi sami'ina suna masu da'a masu saurare masu ji ta'iina masu yin da'a yarawna alwusula ila ad-dar al-ajila khairun min al-maqami fi ad-dar al-ajila suna ganin cewa tafiya gidan makoma gidan karshe yafi wannan gidan duniya da muke ciki magaugauciya alama huwa ma'rufun min siratihim kamar yadda aka sani daga cikin sirarsu kinan kaga kada dan shi ai samu wannan aya ga an ce a'a ai cikin littafin suna ne ce to kajiya da an kace su sai yaki sun kin yaki kinan wanda ya nuna cewa ba akan gaskiya suke ba alhali ko ya ce maki annabi sallallahu alaihi wasallam waye hijira tare da shi waye ce maka ma da'awa wane ne ya kasance ya yada musulunci har musulunci ya kawo a kasashen mu a wannan lokacin waɗannan sahabban ne don haka sai ai hatara sosai kenan ba hakan gaba ne da an ɗauko riwaya kawai ka ɗauke ta baka san ko riwayan nan bata inganta ba ko ta inganta ko ko shin akwai ta za a yi a haɗa ta ko ko sai da za a yi haɗa ba kawai sai ka ɗauka ka fassara imam al-qurtubi yace radiyallahu anhum Allah ya yarda da su da ba kuma Allah yace radiyallahu anhum shi Allah da kanshi yace ya yarda da su kenan wannan ta'kidi ne illa an yakuna qailuhu sai ce yana yiwa ya kasance wanda ya faɗi wanda ya faɗi wannan magana mimman lam yarsakh fil imani qadamu wanda dugga duggan shi ba tabbata ba a cikin imani walan sharha bil islami jananu sannan kuma zuciya ta bata bude ba zuwa ga musulunci kaga dai har yanzu an koma zuwa ga munafikai fa inna ahlal iman yace su masu imani mutafadiluna sun sha bamban akwai mataki mataki fa minhumul kamil daga cikin su akwai mai cikakken imani wa minhumun naqis akwai wanda imanin shi ya tawaya kuma akwai tsakatsakiya wa huwa alladhi tanfiru nafsahu amma yu'maru bih shine wanda yake ja da baya rayuwa ce take kyama take gudun abinda an ka umurce ta ina fata an fahimce ni game da abinda Allah subhanahu wata'ala wato bima talhaqu fihi mashaqqa game da abinda akwai wahala a cikin sa sai ce baya yi domin mai imani baya ganin wahalar umurnin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi wa tudrikuhu fihi ash-shidda ya samu tsanani a cikin sa sai ce a'a mu kaza yayi muna wahala kaza yayi muna wahala amma mai imani sai ce Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu za su iya to kaga imamul qurtubi kaji abin da ya kawo dan haka kawai wani mutum yazo ya ce maka a'a sahabbai ne aiki nufi da ita an fahimta da kyau ko da mun kaddarta asarkin ya inganta to dama Allah ya ce kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum dama da yana kyaman mutuwa ina fata an fahimce ni amma ba wai dan suna son su saba ma Allah subhanahu wataala ba da fatan kun fahimta sai Allah ce alam tara ila alladhina qila lahum shin ba kai dubi ba zuwa ga waɗanda aka ce da su kuffu aydiyakum ku kame kawunanku wa aqimus salata ku tsaida sallah wa atawuz zakata ku bada zakka duk tana dauka waɗannan ababen guda uku domin sahabbai a makka Allah ya ce musu karsu yaki qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarduna ayyam Allah liyajzi qauman bima kanu yaktubun kaga Allah subhanahu wa ta'ala bai ce ayyaki ba fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri su ma bani Isra'ila an umurce su kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakka ko ba haka ba daga baya sun kace suna son a sa musu ayyaki in ma mun ce munafiqai ne dama munafiqai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a farko ba a umurce su da su yi yaki ba an ce dai a dakanta har Allah ya bada izini daga ba Allah ya bada izini ko uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir falamma kutiba alaihimul qital lokacin da aka wajabta musu yin yaki idza fariqun minhum sai ga wata jama'a daga cikin su yakhshawna an-nasa suna tsoron mutane ka khashyati Allah irin tsoron da suka yi ma Allah subhanahu wataala aw ashadda khashya ko mafi tsoro ko bi fi tsananin tsoro kaga wannan mai imani bai tsoron wani fiye da tsoron da yake ma Allah subhanahu wataala ina fatan kun fahimta wa qalu suka ce rabbana ya ubangijin mu lima katabta alaina alqital Allah dan me zaka rubuta wannan yaki kaga irin abubuwan da suke faruwa kenan mutum zai ce ma tafi idan lokaci yayi kusa ka zo ka ga yamin duka gaba ina dauke nauyin komai da komai ko ba haka ba sai ka zo kana ga mai zai ce kai al'amuran nan ha sai hankuri al'amuran nan ma ina ganin in ba ai alliya ba cikin kashi goma da cin zai daya kaga lamari ya bace tun farko kada ka sa ma mutane roman baka ko kuna cewa ai yaki ai yaki yanzu kuma an farlanta yaki abinda kuke kuke wujudi ne ko wala qad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqaw faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun kuma yanzu sai ku dawo baya a in ka san baka iya kan baka cika baki ka rinka mutane magana wanda ba ita ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce suna cewa laula akhartana ila ajalin qarib Allah me zai sa ba zaka muni jinki ba har zuwa wani ajali dan kadan shin duniya ce kake bukata kuma ka san zaka mutu qul mata'ud dunya qalil kace musu jin dadin duniya dan kadan ne wal akhiratu khairul liman ittaqa lahira ita ce mafi alkhairi ga wanda ji tsoron Allah ko ba haka ba wala ajrul akhirati khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqun wala darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun afala taqilun allati wala tuzlamuna fatila koko wala yuzlamuna fatila a qira'a ta imam hamza da al imam al-kisai da imam khalaf da imam abu ja'far da imam ibn kasir sun karanta wala yuzlamuna fatila sauran qira'in sun karanta wala tuzlamuna fatila to kaga yuzlamuna ba za a zalunce su ba tuzlamuna ba za a zalunce ku ba kaga kira'o'in za su tafiya waccan kira'a da tace wala yuzlamuna ba za a zalunce su ba an kalli alam tara ila alladhina qila lahum an ce da su an ce musu ko ba haka ba to wala yuzlamuna hum su wadancan ba za a zalunce su ba amma wala tuzlamuna fatila kama ana magana ne da annabin da ke isar da sako domin an ce alam tara kai annabi kai dubi shi annabin nan da shi da al'umma tai duk abin da Allah ya umurce shi ya umurce al'umma tai ba wai annabi da ake son ya kalli halin waɗannan mutanen ba ko ba haka ba a'a hatta da al'umma sa su kalli halin irin waɗannan mutanen lil i'tiba dan saboda su wa'azu su karbi su samu abin lura don haka wala wala yuzlam wala tuzlamuna fatila ba za a zalunce ku ba ko da gwargwadon fatilan mun kace shine wato wannan zare wanda ke cikin dabino ko da wannan Allah subhanahu wataala ba zai zalunce ku ba dan haka in kai aiki don Allah kwadai ta suwa ne zuwa ga kowa duk wanda zai yin aiki don Allah ba dan neman wata bukata ta duniya ba Allah zai limka ma linkin balinkin kuma komi karamcin abinka Allah subhanahu wataala ba zai tauye shi ba kaga wannan akwai kwadaitarwa Allah shi ba mu wato lada mai girma sai Allah ce aina ma takunu
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا Allah ya ce aina ma ta kunu duk inda kuka kasance yudrikkumul maut mutuwa za ta riske ku duk dubarar da kai duk likitocin da anka tara ma na duniya duk yadda ka san yadda ake bincike sai ka mutu da mutum yana iya kare kansa daga mutuwa da masu mulki sun kare kansu daga mutuwa ko ba haka ba saboda bakin abin da mai mulki yake son ya kare a duniya bai kai mulkinsa ba yana iya hasara komai a duniya in dai mulkin nan zai tabbata ko ba haka ba da kuma wato mutum yana ina hana kanshi daga mutuwa da likita ya hana kai ne daga mutuwa ko ba haka ba ya zamanto doctor ne specialist ko baka gane ba sai specialist na zuciya sai kaji an ce Chris Cardiac ya kama shi kaji iko Allah shi likitan zuciya ne amma da ciwon zuciya zai mutuwa an gane wannan ko kuma mota za ta yi accident ta kashe mutane waɗansu su je su ɗauko waɗancan su ma sai su yi accident su mutu ko ba a yi haka nan aina ma takunu yudrikumul maut duk matakin da ka dauka ita mutuwa ba yadda za a yi ka hana kanka daga mutuwa da haka wannan yana nuna ma cewa kenan ashe in ka tafi wajen yaki in lokacin mutuwar ka yayi zaka mutu in lokacin mutuwar ka bai yi ba to ba zaka mutu ba da haka wannan raddi na ga waɗanda suke ganin gitta ma jihadi ko taimaka ma addinin Allah akwai haɗari a cikinsa ba haka ake nufi ba a'a in lokacin mutuwa yayi ko kana bisa gadon mutuwa mutuwa zaka yi ko ko baka bisa gadon mutuwa mutuwa zaka yi in dai lokaci yayi sai ka ji an ce wane muna tare da shi minti biyar ya tafi lafiya sai lau ina ruwan mala'iki mutuwa da lafiya sai lau an ce ya dauko shi zai dauko shi da haka mutanen da ke cewa inda ka yi kaza da musiba kaza ba ta same ka ba to wannan magana ce irin ta kafirai wanda Allah ya hana masu imani su irin ta ko ba haka ba ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina kafaru wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'al Allahu dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir da haka cewa a'a in wane bi shawara ka ba zai mutuwa ba kaza kaza kaza wannan kafirci ne ina fata an fahimci ne magana ce ta kafirai babu imani aina ma takunu yudrikumul maut duk inda kuke mutuwa za ta shafe ku kowa zai mutu ya koma zuwa ga Allah kullu nafsin dha'iqatul maut Allahu akbar walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kun kasance a cikin benaye soraye masu tsawo mushayyada waɗanda an ɗaukakar da su sune almurtafi'a waɗanda aka ɗaukakar da ginin su ina fata an fahimta amma riwaya ga Imam Malik wata riwaya daga ciki daga wajensa da Imam Suddi sun ce walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kun kasance a cikin taurari waɗanda an madaukaka ina fata an fince ni domin Allah ce was sama'i zatil buruj ma'abuta taurari an gane ni kenan ko da cikin tauraro ka tafi ka je ba za ka tsere ma mutuwa ba mubalaga ce kenan ina fata an fahimce ni in mun dauki cewa ko da mutane sun tafi cikin taurari mubalaga ce dan adam ba zai tafi ba ko kuma mu kaddarta yanzu turawa suna shiga wani abin da ake ce ma sama jannati ne ake ce mishi abolo ko menene kaga ko da sun shigi wannan in lokacin mutuwa yi za a yi mutuwa za a yi kenan ko sama kake kana cikin sararin samaniya zaka mutu ko ƙasa kake zaka mutu aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada wa in tusibhum hasanatun idan kyakkyawa ta same su shine hasana ko yaqulu hadhihi min indillah za su ce wannan daga wajen Allah subhanahu wataala take malamai suka ce na hasana ana nuhin wato sauki na rayuwa an gane idan mutane suka samu sauki aka samu ruwan sama aka yi kaza aka yi kaza kowa yana cikin yalwa su ce hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun idan mummuna ta same su talauci tsanani rashin lafiya annoba yaqulu hadhihi min indik za su ce wannan daga wajen ka ne wannan dabi'a ce ta ta mutane duk lokacin da wani bako ya zo ko mai wa'azi ya zo to irin abin da za su riya mai kenan kaga lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo a Madina duk dadin da ake ji munafikai sai su ce min indillah amma da an samu matsala aka zo aka yaki aka kashe wani sai su ce kun gani ba kun gana kamu da wannan matsala ina fata an fahimce ni haka aka gaya ma waɗanda suka gabata mutanen da wato a cikin surutu yasin da aka bada labarin waɗannan du'at ko ba haka ba wadrib lahum masalan ashabal qaryati idh ja'a al mursalun idh arsalna ilayhim ithnayn fakadhabuhuma fa'azzazna bi thalithin qalu inna ilaykum mursalun qalu ma antum illa basharun mithluna wama anzala ar-rahmanu min shay in antum illa takdhibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wama alayna illa al-balagh al-mubin qalu inna tatayyarna bikum kun ga da shigowa ku kun ga kun kawo mana matsala cikin gari kun kawo mana rarrabo kawuna kun kawo problem kun kawo kaza kun kawo kaza ina fatan kuna fahimta ta ko ba haka ba hakan ga a cikin suratu annam ni suka ce wa laqad arsalna ila samud ahahum saliha an i'budu allaha fa idahum fariqan yahtasimun qala ya qawmi lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al hasana laula tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun qalu tayyarna bika wa biman ma'aka mu dai mun umtu an gane ni da kai da kai da wanda suka duk wat Allah bai kawo mu da tashi hankali ba sai da mutanen ka suka zo muna ko ba haka ba haka mutanen fir'aun suka fada a cikin suratul a'raf fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'a ala inna ma tahirum inda Allah walakinna aktharuhum la ya'lamun da haka ko yanzu masu wa'azi sai a ce suke kawo fitina a cikin kasa in malamai suka ce a daina sabon Allah ba a bari ko ba haka ba sai a ce malaman nan ce son des extrémistes su ne waɗanda suke integralist radicalist su ne suke hana mutane su shakata a yi kiɗe-kiɗe a yi rawa a yi kaza a yi kaza duk malaman nan su ne suke kawowa amma in an shekara goma ana jin daɗi sai a ce a min indillahi Allah shi na son mutanen ƙasa kaza ko gari kaza Allah yana son mu amma da musiba ta samu sai a danganta ta zuwa ga malamai masu wa'azi Allah ya gane da mu sai Allah subhanahu wataala ce ya kulu hadhihi min indik za su ce ai wannan daga wajenka ne kul ka ce da su kullum min indillah duk daga wajen Allah subhanahu wataala ne ina fata an fahimce ni kenan fa mali haula alqawmi la yakaduna yafqahuna haditha menene yake tare da waɗannan mutanen me ya same su la yakaduna yafqahuna haditha ba su yi kusa su gane ba fahimci musu gane bayani ba ina fata mu fice su gane zance ba kaga yafqahuna busu gane ba la yakaduna busu yi kusa ba an gane ni to ai an ce busu yi kusa ba kenan suna kusa da abin ina fata an fahimce ni Allah ce fadhabahuha wa ma kadu yaf'aluna sun yi kusa ba za su aikata ba sauran kris amma sun aikata to la yakaduna yafqahuna busu yi kusa su gane ba wani lokacin suna ganewa kaɗan wani lokacin kuma ba su ganewa ina fata an fahimce ni ya kamata su gane in waccan ta same su daga wajen Allah ne in waccan ta same su babu abin da zai faruwa a duniya in ba da izinin Allah subhanahu wata'ala ba ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir sai ce yafqahuna ay yafhamuna malamai suke cewa al fiqhu shine al fahmu an gane ni wato an ce alfiqhu shine ganewa an sanya ma fiqhu suna alfiqhu saboda fahimtar nassoshi ne malamai suna gaba gare ka ga fahimtar nassoshi da alqur'ani da na hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma wasu malamai suka ce a'a akwai bambanci tsakankanin su in an ce alfahmu shine ganewa in an ce alfiqhu shine alfahmu daqiq ganewa da tana da nisa shi sa Allah ce la yakaduna yafqahuna domin inda kamar ganewa da ake bukata sunan sai a ce la ya kaduna ya arifuna ko ya fahamuna amma da aka ce ya fahuna to ba kowa yake da fiqhu ba ina fata an fahimce ni da wannan munasaba nake so in yi amfani in yi bayanin kan waɗansu abubuwa waɗanda yalla suna nesa ga waɗansu ƴan uwa yalla kuma waɗansu sun taɓa jin su yalla kuma waɗansu da masu san su na farko shine kullum aka zo akwai abin da ake cewa fiqhu cikin shari'a ko ba haka ba wanda shine mutane malaman mu suke cewa huru'a ko ba huru'a ake cewa ba malaman huru'a wai malaman al-furu' fiqhun nan da kake ji yana da rassa daban-daban daban-daban duk da yake asalin fiqhu da muka sani amma fiqhu kala-kala ne sai an bi shi ɗaya bayan ɗaya dalilin da yasa kuma zan faɗa saboda wani bai ma san akwai shi ba in an ce akwai zai cewa babu na farko akwai fiqhul mazahib ko ba haka ba muna da mazhabobi guda nawa mazhabobi guda hudu ai su ne muka sani ko a mazhaba guda biyar akwai ko ba haka ba muna da mazhaba ta Abu Hanifa ita ce mazhaba ta Hanafiya wadda a Iraq tunda Abu Hanifa a Iraq ya rayu ko ba haka ba akwai mazhaba ta Malikiyya ta Imam Malik rahimahullahu ta'ala Imam Daril Hijra a Madina ko ba haka ba akwai mazhaba ta Imam Shafi'i an gane ni Imam Shafi'i ko ya mutu a Misra akwai mazhaba ta Imam Ahmad bin Hanbal ina fata an fahimce ni shi ba ya zama na Baghdad to kaga waɗannan masu ne mazhabobi guda hudu waɗanda suka shahara a ce fiqhu al-hanafiyya a ce fiqhu al-malikiyya a ce fiqhu shafi'iyya a ce fiqhu al-hanabila haka ne ko akwai wata mazhaba duk da yake mutane ba su amfani da ita amma malamai suna istishhari da ita ita ce mazhabar zahiriya an gane ni in an ce mazhabar zahiriya wata mazhaba ce wadda ta kula a ƙasa Andalus Spain lokacin da musulmi suna mulkin ta to a can an ka samu zahiriya su ne waɗanda ba su yarda da kiyasi ba ina fata an fahimce ni su abinda nasu ya zo da shi karara shi za a aiki da shi to shikenan fiqhu ya kare ko bai kare ba a'a bayan wannan akwai ne da ake cewa fiqhul muqaran fiqhul muqaran abinda ake nihi da fiqhul muqaran shine a hada mazhabobi gaba daya guda hudu ko guda biyar an gane ni sai a fi kowa a kawo ra'ayinsa idan aka kawo ra'ayinsa sai a yi kokari a tace a ga wanne ne a mafi karfi wanda yanzu a jami'o'i suna karatun wannan kuma ibnu rushd ɗaya daga cikin malaman malikiya da yan rayu a ƙasar andalus ana kiransa ibnu rushd yayi littafi ya mai suna bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid sai ya kawo yayi shi ne ba akan mazhaban malikiya ba duk da yake dan malikiya ne sai ya ce maka malikiya sun ce kaza shafi'iyya sun ce kaza ko ba haka ba hanafiya sun ce kaza hanabila ya kawo zahiriya hadda mazhabobin da sun riga sun yanzu sun babu su a yanzu na wadansu manyan manyan malamai ina fata ana fahimta ta ko ya ce maka al-auza'i ya ce kaza ko wani ya ce kaza ko wani ya ce kaza sannan ya ce to shi ga abin da ya ga yafi an gane ni kuma sai shi kawo dalili to wannan shi ake kira al-fiqhu al-muqaran wanda kuma yanzu a jami'o'i ana karatunsa bayan wannan akwai alfiqhul muqabal abinda ake cewa fiqhul muqabal shine wato shari'ar musulunci gaba daya sai a kawo tsarin da turawa suka kawo sai a yi muqabala domin ba a yi muqarana domin bayyuwa shari'a wadda ta zo daga wajen Allah wadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita a ce za a yi muqaranarta sai dai a ce a yi muqabala an gane ni su a wajen turawa ga dokokinsu musulunci ga dokokin shi sai a yi alfiqhul muqabal an gane ni don haka in ka ji an ce fiqhul muqabal ana nufin shari'a musulunci da shari'a wadda ba ta musulunci ba abinda turawa suka kawo kaga mu a musulunci zina haramun ce amma su a wajen turawa in dai mace ta yarda miji ya yarda kuma kowanne daga cikin su ya mallaki kansa ya kai shekara goma sha takwas to shikenan ba wannan ba jarima ba ce kaga sai ai fiqhul muqabal wannan yana taimakon malaman musulmi saboda su ji dadin yi makafirai raddi ko ba haka ba ku cikin yanzu mu turawa suna karatu su da kansu turawan akwai wani babban professor na France na shari'a yace kashi 90 cikin 100 90% na abin da suke amfani da shi na al-ahwalu shakhsiyya shari'a wadda ta shafi zamantakewa yace duk daga musulunci suka dauko shi saboda lokacin da musulmi suna kasar Espanya an gane ni sai suka samu littafin malikiya at-tafsira sai suka dauko sai suka yi traduction shi translation suka yi tarjuma shi sai suka sawo shi shi yasa yanzu mafi yawanci sai ka iske abubuwan suna da alaka kamar da musulunci amma a kotu fa ba abinda mutane suke aikatawa ba domin a kotu daban abinda mutane suke aikatawa daban mu ma na abinda Qur'ani yake cewa daban wani lokaci abinda mutane suke aikatawa daban kun fahimci wannan da kyau don haka kina akwai alfiqhul muqabal shi alfiqhul muqabal yana bayani ne kan wato a ɗauko shari'ar da ba ta musulunci ba a haɗa a duba a ga abin da musulunci ya faɗa don a zo a yi muƙabala a ga wanne ne ina ne musulunci ya tsere musu kuma ya zama yi musu raddi sannan kuma akwai abin da ake kira alfiqhul akbar menene fiqhul akbar fiqhul akbar ita ce aqida domin duk mutumin da bai san Allah ba babu wani kuma wani fiqh wanda za a zance gare shi ko ba haka ba shi yasa zaka ga littafi al-fiqh al-akbar in ban manta ba Abu Hanifa yana da littafi ya sanya masa suna al-fiqh al-akbar fiqh mafi girma shine fiqh na sanin Allah subhanahu wataala ina fata an fahimce ni bayan wannan akwai fiqh al-muwazanat ina fata an fahimce ni shi ko fiqh al-muwazanat shi ko wani fiqh na mai zaman kanshi shi abinda ake cewa fiqh al-muwazanat shine za a auna ababen da suka shigo a ga wanne ne za a ɗauka lokacin da matsala guda biyu suka shigo ina fata an fahimce ni wannan matsala ce wannan matsala ce ina fata kun fahimce ni to ana son kuma dole sai an ɗauki ɗaya daga cikinsu wacce za a ɗauka za a ɗauki ƙarama daga cikinsu sai a yi muwazana bainal masalihi wal mafasid don akwai wannan shi na daga cikin fiƙihun da da yawa daga cikin masu da'awa suka rasa shi yasa fatawoyinsu suke da matsala domin matsaloli guda biyu za a samu dole sai an samu mafita to kuma sai kaga musulmi ya rasa irin fatawar da zai ba su kuma a matsayin shi da'iya bai bincike kuma baya tambaya domin dole kai karatu wajen malamai kuma dole ka ci gaba da karatu kuma dole ka ci gaba da bincike in kana son ka samu ilimi an fahimce ni kamar yanzu bari in baku misali ina za mu gane fiqhul muwazanat yanzu turawa da suka zo shari'ar musulunci sun iskan muna da daula ta musulunci ko ba haka ba daula ta Usman bin Fodiyo to sai suka zo sai suka hana waɗansu hukumce hukumce ko ba haka ba amma waɗansu hukumce hukumce sai suka bari ana yin aiki da musulunci to yanzu mu ko mu ce a'a ba mu yadda ba ba za mu yi aiki da abin da turawa suka kawo ba sai su kwace gaba ɗaya duk tsarin komi da komi ya kasance na turawa ne ko ko mu yarda alƙalan su yi muna shari'a ta musulunci game da abin da su turawan suka bari tun da bamu da damar da za mu yaƙe su wanne ne yafi ina tambaya shin mu bari gaba ɗaya in kace a bari gaba ɗaya kenan yanzu duk da dokar turawa za a yi turawa za su ɗaura mu da aure su za su yi kaza su yi kaza amma kuma in muka ce za mu zauna ƙarƙashin gwamnati wadda ba ta musulunci ba amma alƙalan su yi muna sashi shari'a ta musulunci ya halatta ko bai halatta ba kaga dole zaka yi aiki da wannan kaga da wannan abu zaka kafirtar da alƙalamu don akwai alƙalamu da ake kai justice a ce in matsala ta samu su yi magana akan musulunci ko ba haka ba jujojin mu ana kai su Tunisi da Maroc su yi course ta wato abin nan bai kira suna alƙalai ina ce jujoji wani bai sa abin da ke nuni da juji ba alƙalai na shari'a ana kai su kasashen musulunci suna yin wato abin nan course akan wannan su san yadda ake raba gado a musulunci to kaga da a rasa duka da a rasa sashe wanne ne yafi an kararsa sashi to don haka fiqhul muwazanat shi zai koya ma wannan da haka ba za ka kafirtar da alƙalai ba kuma ba za ka ce kar su yi aiki ba ko ko mu ce har auren mu daina sai mun je mun yi yaƙi mun karɓo mu aza shari'a musulunci domin yanzu ba mu da karfin da za mu yi wannan an gane wannan bayan fiqhul muwazanat akwai fiqhul aulawiyat me ake nufi da fiqhul aulawiyat shi ma fiqhul aulawiyat yana kusa da wannan ga wannan ga wannan amma wanne za a gabatarwa ina fata kun fahimce ni wannan fiqhul awlawiyat shine muka rasa har wani ya kafirtar da Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi ko ba haka ba wata rana aka yi ma Gumi tambaya Allah ya ji kanshi da rahama aka tambaye shi shin malam da mutun ya tayi yayi zabe da ya je masallaci yayi sallah kuma lokaci guda wanne ne ya kamata ya gabata suwa wanne ne yafi sai malam malam Abubakar Mahmudu Gumi ya ce a'a abinda ya dace ya je yayi zabe ya bar lokacin sallah ya wuce daga baya in ya kada zabe sai ya dawo yin sallah makiyan sunna da makiyan Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi da makiyan da awasi an ka shiga gari ah Abubakar Gumi ya kafirta ai wannan mutumin kafiri ne ya ce siyasa ta hi sallah ya ce siyasa ta aka yada baka iya tsere mazargin mutane baka iya tsere masukar mutane a duniya kowa akai duk da Qur'anin mutane sun ce in hadha illa asatirul awwalin balle magana wani mutum dan adam balle hadisi tunda qur'anin ma gashi an ce in hadha illa asatirul awwalin to dan wani mutum ya ce bai yarda hadisi ba ko ko hadisi journal ne ko takarda ce abin mamaki ne balle kai malami don kana da'awa ka ce wasu ba za su soke ka ba ba za a gaya ma maganar a'a bayan haka sai abubakar mahmud gumi saradi ya ce abinda muke nufi yanzu najeriya muna da kiristoci muna da musulmai ko ba haka ba idan musulmai ba su je suka yi zaɓe ba aka zo lokacin zaɓe lokacin sallah yi suka je suka yi sallah sai aka yi zaɓe sai kafiri ya hau sai jagorancin al'umman musulmi ya koma ga hannun kafiri wane ne wane ne an mafi matsala sallah za a yi ta kyau makarantun nan za a yi ba za a yi ba ku duba ku gani lokacin da Jonathan yake shugaban ƙasar Najeriya da lokacin da Buhari yake shugaban ƙasar Najeriya wane lokaci ne musulmi suka fi samun sauki wane lokaci ne musulmi suka fi samun yanci domin shi musulmi adalci yake yi baya yin zalunci kaga fiqhul awlawiyat waɗanda suka ƙaryatar da shi suka kafirtar da shi yau gashi nan sallar da ake yi gata nan yau tana yiwa a Maiduguri ana iya sallah a Maiduguri yanzu da musulmi ba su yi zaɓe ba Buhari ya hau ana iya samun damar da za a yi sallah to wannan shine ake kira fiqhul awlawiyat in baka san fiqhul awlawiyat ba ko ko ka san shi amma saboda kana son kai suka zuwa ga wani bayan Allah ka juya Allah subhanahu wataala ya san ka الدكتور يوسف القرضاوي يا للتافي يا sanya masa suna fiqhu al-awlawiyat dan haka dai abinda nake son in ce muku fiqhu yana da yawa ba wannan fiqhu da ka sani ba kawai shine fiqhu wallahi ai hasara ya kamata kuma ɗaliban ilimi su yi karatu su yi bincike su san yadda duniyar su take ciki ba haka bane ake zuwa a bada fatawa kawai irin yadda an kaga dama ina fata an fince ni akwai kuma fiqhul maqasid abinda ake cewa fiqhul maqasid shine a kalli yadda shari'a abinda take nufi abinda aya take son ta ce abinda hadisi yake son ya ce ba lafazin ba Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum ya ku da kun kai imani ku yi ta kanku la yadurrukum man dalla idha hadaytum wa zai cutar da ku ba wanda wanda ya bata idha hadaytum idan kuka shari'a kaga sai a ce wannan aya ta nuna cewa bar wa'azi ko ba ka ba amma in muka kalli maqasid shine ana nufin ku yi wa'azi ku fadakar don haka in kun yi wa'azi kun fadakar la yadurrukum man dalla idha hadaytum ko ba haka nan bane amma in ba haka nan bane sai mu ce a'a to shikenan mu je ne mayan wa'azi dan haka malamai su huta da neman kuɗin esansu suna damun mutane a kawo kuɗin galam a kawo kuɗin kaza a sai mota a sai mikro a sai kaza a sai kaza Allah ya ce la yadurrukum man dalla idha hadaytum ko ko wani ya kafa ma hujja ce kai da Allah shahamu da lahiya Allah ya ce i'malu ma shi'tum ko aikata abin da kuka ga dama ashe Allah ya ce kowa shi sai shi abin da ya ga dama ina fata an fince ni kaga nan ba kai kallon maqasid ba ina fata an fince ni to dan haka dai yan uwa a gurguje abin da ke son in ce fiqhu yana da fannoni da dama kuma dalibin ilimi yana da kyau yana karanta waɗannan fiqhohin saboda ya zamanto in zai bada fatawa yana da ilimi ya san abin da ke wato yake son ya kai a kansa malamu karanta aya ta ƙarshe ma asabaka min hasana
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا Allah ya ce ma asabaka malamai suka ce nan waɗansu suka ɗauke ta shartiyya ce waɗansu kuma suka ɗauki ma wannan mausuliya ce in mun ce mausuliya ce kenan ma'anarta allazi asabaka min hasanatin fa min Allah abinda ya same ka na kyakkyawa daga wajen Allah ne waɗansu suka ce a'a ma asabaka man sharti ma shartiyya ce duk abinda ya same ka min hasanatin daga wajen al- wato na kyakkyawa faminallahi daga wajen Allah ne amma cewa ma shartiya ce shine mafi wato dacewa saboda alfa'u da ta shigo fa'ul jaza wa ma asabaka min sayyi'atin duk abin da ya same ka na daga mummuna famin nafsika daga wajen ka ne to kun ga Allah ya ce qul kullun min indillah kuma nan ya ce famin nafsik alqur'ani ya ci karo da juna a nan ya ce kullun min indillah nan ko ya ce wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik ko ba haka ba can ana zancen alkhairi da budi da ni'ima da kaza da kaza shine hasana nan ko min hasanatin nan ana nufin duk abin da ya same ka na kyakkyawa ko da Allah ya sakanka maka na abin da ka aikata fa min Allah in ka ga sakamako na gari kun ka ga sakamako na gari to daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin duk abin da kun ga ya same ku na mummuna musiba fa min nafsika daga wajen kanka ne muna iya cewa ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ake da al'ummar sa ake magana ko kafirai ko ba haka ba saboda sabon Allah shine sanadiyar halakar kowace al'umma sabon Allah shine sanadiyar komawar kowace al'umma baya babu abin da ya maida mu baya in ba sabon Allah ba zan ce a ce turawa babu wani turawa muna kula da aikin mu muna muna da amana muna rike alkawali ga likita ya san cewa ga maganin da za a baka ka samu lafiya amma bai baka shi sai ya rubuta ma maganin banza da yi ka je ka cigaba da sha sannan ya zo ya maka ordonance ta iska kai wata shida shekara biyu kullum ya ki maka magani tsakanin shi da Allah to shi kenan sai mu ce turawa wane ne turawa wane ne yake zalunta wani wa yake kwashe dukiyar ƙasa ya kai wani wuri wa yake ba da dama mutanen da fuskantanta ba a ba su matsayi su zalunci al'umma wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik abinda ake nuhi in musiba ta same ku takuce Allah ce zahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas bima kasabat aydin nasi saboda abin da kuka aikata li yuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un shi yasa in kana zalunci da musiba ta same ka ko sai ce haƙƙi ne na ko mata gare ka in kana da amarya da uwar gida da an ce yayi faralize ya saki uwar gida sai ce saki uku ya mini Allah na fara koda mai tunan na duniya ko ba haka ba to Allah ya tsare ni ko ba haka ba da haka in ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake magana da al'ummar sa ake nan ba ana nufin shi ya aikata mummuna ba amma jagora shine tare da al'umma ta kuna fahimta ta duk abinda al'umma ka ta aikata kai ne ka aikata shine akwai matsala jagoranci ko ba kai kai laifi ba in na bayan kai kai kai ranar Uhud ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ba amma wannan abin da aka aikata sai da ni sai da ya shafe shi aka karya masa hakori aka ji masa rauni waye laifin shi amma in kana shugaba in talakkan ka yi laifi kai ne kai laifi shi yasa Allah cewa ma asabaka min sayyi'atin ba shi ake nufi ba duk abin da al'umma ka ta aikata in ma wani abu ya same su fa min nafsika kenan daga wajen ku ne Allah ya gaya muna awalam ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum daga wajen ku ya taso da Allah ya ce muku zai ba ku nasara in ba ku saba ba farko ba ku saba ba aka ba ku nasara daga baya kuka saba aka canza wa laqad sadaqakum Allahu wa'dahu id tahsunahum bi idni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun da haka mu dinga zargin kowa mu dawo mu gyara kawunan mu mu gani in Allah ba zai taimake mu akan kafirai ba amma mu zauna shan giya tata zina ƙarya liwa'i duk abin da aka yi kasashen kafirai ana yi kasashen musulmi muna ɗarme makarya gindi da zalunci da duk wani iskanci a duniya sannan kuma mu ce kawai Allah ya taimake mu akan kafirai har a zo ana addu'a Allahumma Allahumma dammir Amerika shikenan kawai kai ka to ka shagi sai ka ce Allahumma dammir Amerika sai Allah ya ce eh dammar Amerika hakan kana za a yi ai ya katse daga cikin gani Allah ba zai taimake ka ba Allah ya gane da mu sai Allah ce wa arsalnaka lin-nasi rasula mun aiko ka zuwa ga mutane ka zaman to manzo lin-nasi ga mutanen duniya gaba ɗaya qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadira walakinna aktharan nasi la ya'lamun wannan yana daga cikin khususiya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an aika kowane annabi zuwa ga mutanensa amma shi ko an aika shi zuwa ga mutanen duniya gaba ɗaya da waɗanda suke zamaninsa da waɗanda za su zo bayansa Allah ce wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya zamanto nan ya kamata mu dakanta an nuna min lokaci ya kusanto sai gobe in Allah ya kai mu na rai zamu ci gaba da tafsirin Allah ya kai mu na rai abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh